أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائح رضي الله تعالى عنه من أسكن المطلب الرابع شافينا أربعين دهدو إنما لك من بياني أكي وانتكى تعالى da zamantakewa tsakanin 'yan uwa za mu tashi inda mala ya ce wa min fawa'idin sohbati aiban yana daga fa'idojin zamantakewa da 'yan uwantaka da soyayya ta Allah tahammulul ba'abi minal mutasahibaini anil ba'abi fi dari duniya ɗaukan nauyin shashi minal mutasahibaini daga wanda suke abokantuwan juna don Allah ya ɗauki nauyi anil ba'adu ga shashi fi dari duniya a cikin gidan duniya daga cikin alamomi da fa'idoji na ‘yan uwantaka ta Allah mutum ya dinga ɗaukewa ɗan uwansa ma yanzu bihim irin abin da yake jiɗa gare su minal masa'ibi na masifin duniya wal ahzani da kuma damuwoyi na duniya kar wani abu na ibtila'i ya fada wa dan uwanka kuma ka zira masa ido kawai ka bar shi da wannan musifa da ta same shi alal aqalli in ba za ka iya masa komai ba ba za ka iya tallafa masa da komai ba to ka taimaka masa da addu'a Allah ya fitar da shi daga wannan ibtila'i kuma ka nuna alhininka a fili wal ahzani ya zama kamar kai ne wannan ibtila'i ya afkawa damuwar da zaka shiga da jin ba daɗi idan abu ya samu dan uwanka ta hanyar Allah in ba za ka iya tallafa masa da komai ba ina fata an gane domin hadisin da muka karanta a baya almuminu bil mu'mini kal bunyanil marsus ko wata wa talaqqubuhum lil walidi alayhi minhum fil barzaki daga cikin amfanin yanwantaka ta Allah shi ne talakin abin da yake gangarowa gare su fil barzaki a cikin rayuwa ta barzaku bi husnul bishin da kyakkyawan albishir wa mazidil karamata da ƙalin karama wal birri da alheri wal ihsani da kyautai duk ana cin juna a wato amfanin juna idan ɗan uwanka na Allah ya shiga rayuwa na hayatan barzakiya to kai za ka dinga masa addu'a ba za ka manta da shi ba shi kuma a ciki shi ba zai dinga roƙa ma Allah ka samu ƙarin karama da alheri da kuma ihsani na ubangiji duk wannan na cikin amfanin da ake samu na yan uwantaka ta Allah wa akhadhu al-ba'd minhu bi yadi al-ba'd da kuma rikon hannun shashi da shashi zai yi wa juna yau malkiyamat a ratashin alkiyama ya gaya maka tun a nan duniya ga fa'idar da za a samu na ɗaukan abin da ya afka wa ɗan uwa da kuma ta yashi bakin ciki da alhini a cikin kabari kuma ga abin da za ku amfani juna kai kana masa addu'a shi kuma na roƙa maka mazidul karamat wal birri wal ihsani to in an je lahira ma za su yi riko da hannun junansu aka zulba'adu minhum rikon da shashi zai yi biye da ba'adu da hannun shashi yau malkiyama tara tashin alkiyama duk abin da za a musu tare za a musu ba zai rabu da dan uwansa ba har sai sun ji su a cikin aljanna wa shafa'atuhu lahu da kuma cetonsa da zai ka dan uwansa in ya gaza tinanil magfirati cikin samun gafarar ubangiji wadda radatul ula da kuma daraja madaukakiya fi darin rubuwan a cikin gidan nan na yardar Allah ita ce aljanna ina fata an gane idan ya rike hannun dan uwansa suka rike hannun juna an aka zo wajen hisabi wanda ya tsallake to ba zai bar dan uwansa ba sai ya tsallako da shi sannan an shiga aljanna to ba zai yadda shi yana kololuwar daraja dan uwansa kuma yana kasansa a daraja zai nema masa addarajatul ula fi dari ridwani a cikin gidan nan ta yardar Allah ita ce aljanna wa qad zakara fil awari haqiqa malan ya ambata cikin littafin al awarif wal ma'arif anna ahadal akhawaini wani daga cikin yan uwa na Allah yan uwan juna fillahi ta'ala cikin Allah ta'ala in an je lahira yi ƙaru na hukudu kudin jannata za a ce ka je ka shiga aljanna kai aikin ka yayi kyau ka je ka shiga aljanna ba sai an yi hisabi ba fa yasalu an manzilati aki zai yi tambaya to in na shiga aljanna me matsayin dan uwana wanda muka yi soyayya dan Allah ina fata an gane ba zai shiga aljannan ba sai ya ji meye makoma da matsayin dan uwansa idan aka taya ba komai ka je ka shiga aljanna shi ma za a sashi a aljanna to in an shigo aljanna ma fa in kana duna in ya ga matsayin da aka ba dan uwan nasa koma bayan matsayinsa ne bai kai nasa ba lam yadkhul jannata ba zai shiga gidansa na aljannan ba hatta yu'da aku sai an ba dan uwansa mislan ma manzilati ilm misalin matsayinsa shi ma ya ce shi ba zai shiga gidansa ba ya za a shi da ɗan uwansa bayan a duniya tare suke ba su rabu ba har kallar duniya ba ta raba su ba sai kuma da aka zo aljanna kuma za a raba su fa yuqalu lahum sai a ce masa to lam yakuni ya amalu misla amalika to ai a duniya din bai yi aiki irin naka ba aikinsa bai kai naka ba to ta yaya za a kawo shi matsayi irin naka kai aikinka shi ya kawo ka wannan matsayi maɗaukaki shi kuma bai yi aikin da zai samu irin wannan matsayi naka ba fa ya ƙulu sai ce in kuntu a amalu ko ko in ni kuntu a amalu li wa lahu to ai da ma ni ina aiki ne don ni da shi aiki na ai ba na ni ɗaya ba ne da ma tare ne mana komai na mu ɗaya ne a rayuwar duniya in ni kuntu a amalu li ina aiki ne don ni wa lahu kuma don shi da ya faɗa ka koyi uɗa jami'u ma ya fa'alu ne ake sai a bashi duk abin da ya roƙa wa ɗan uwan nan nasa wa yurfau aku sai a ɗauko darajar ɗan uwan nan nasa a ɗaukaka ɗan uwan nan nasa ila darajatihi zuwa darajar shi wannan ɗan uwa da ya samu a darajatul ula fi dari ridwan din a riskar da shi zuwa ga darajar tasa ko wannan ba bako abu bane ai alqurani ma ya gaya mana والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم إذا كان يعد إياهم ثم أنا مسونا إن دي إياهم سنشقوا الجنة amma aikin su da dare su bata kai irin ta iyayen ba ko ko ƴaƴan sun shigo aljanna da iyayen amma su iyayen aikin su bai kai na ƴaƴan ba to za a riskar da iyayen ga darajar ƴaƴan kamar da ake riskar da ƴaƴayen ga darajar iyayen to haka nan uwantaka ta Allah ita ma idan ɗaya ya tsere wa ɗaya wajen ayyukan alkhairi to za a riskar da koma bayan zuwa ga darajar wannan mai ɗaukakar daraja ne fa haza ba'du ma yujiru ila jalalati qadr suhbat al-aqyar sai dai Muhammadu al-Arabi asai yace wannan abubuwa da muka kawo wani bangare ne fa ba duka bane ba'du ma yushiru shashin abin da yake nuni ne ila jalalati qadr suhbatil akhyar zuwa daraja da daukakan darajar abokanta da mutanen kirki wa ina qati makati muakatil abrari da kuma girman matsayin yan uwantaka da mutanen kirki wannan mun kawo wani shashi ne ala tariqil ijaz wal iktisari abu ta farkin takaitawa da kuma takaicewa ba wai mun faɗaɗa ne mun kawo su da yawa ba wafi kifayatun a cikin wannan ɗan abin da muka kawo na darajoji da falala da fa'idojin ‘yan uwantaka ta Allah to wafi kifayatun a cikin abin da muka kawo akwai isuwa limuridi ta zakuri ga wanda yake nufin wa'aztuwa wal ibtisari da kuma duba da idan basira inda mutum yana buƙatar wa'aztuwa da tunatarwa da kuma duba da idan basira to iya wancan abin da muka kawo na daraja da falala da fa'idar ‘yan'uwantaka ta Allah wannan ya ishe shi. Wani hazan na fi zakar nahu ga gwargwadon wannan abin da muka ambace shi min su muwi da rajatiha na ɗaukakar darajar ‘yan'uwantaka ta Allah, wa sharafi makaniya da girman matsayinta, to, kusat an keɓance ta fa bil huquqil azima da haƙoƙi masu girma al'akida kuma masu ƙarfi karka ji an faɗi falalar yankuwantaka ta Allah to ba haka take a zube ko kala zube ba akwai wasu an keɓace ta da haƙoƙi masu girma dole ka kiyaye haƙƙin ɗan uwanka da kake ƙauna dan Allah wa huffat bi mahasinil adabi sannan kuma an kewaye ta da kyawawan laduba wal akhlaqil hamida da kuma ɗabi'o'i abun godiya fa min adabi hal khassa yana daga laduban yan uwantaka ta Allah wacce take keɓantacciya inda iradatu dukuli da lokacin da kai nufin shiga cikin wannan yan uwantaka ta Allah lokacin da ka buɗe zuciyarka ga wani ɗan uwa kana so ka yi yan uwantaka da shi dan Allah to fa akwai ladabi wanda ke keɓantacce daga ciki akwai an yi sallima da marukulu ma'ahu ala subati ya sallama wa wanda ya shigo da shi cikin wannan yan uwantaka da abokantuwa dan Allah wal ukuwati da kuma wanda ya shigo da cikin yan uwantakan nan to ya sallama masa nafsahu zuciyarsa ka gane ai wa sahabahu dakila ma'ahu alaiha shi ma wanda ya shigo da shi ga wannan yan uwantakar zuwa zuciyarsa to ya abokance shi ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala bil ijtihad da yin kokari fil mas'ala cikin wannan mas'ala ta haƙoƙi na yan uwantaka ta Allah wa du'a da yin addu'a ya dinga roƙon Allah ya bashi ikon cika haƙoƙin wannan yan uwantaka ta Allah wa tadarru da kankan da kai ga ubangiji li'annahu domin shi wanda ya bude zuciyarsa ga dan uwa na Allah yace zai dan uwantaka da shi dan Allah to ya fitahu ala nafsihi bi suhbatihi ya bude wa kansa a dalilin wannan yan uwantaka tasa in ma babu min abwabil jannati ko dai ya bude wa kansa kofa daya daga cikin kofofin aljanna wa in ma babu min abwabin nar ko kuma ya bude wa kansa kofa ne daga cikin kofofin wuta duk da kyakkyawan niyyarsa da yake so ya yi yan uwantaka da shi dan Allah to fa dole ya kiyaye haƙoƙin nan in ya tauye haƙoƙin yan uwantakan nan da haƙoƙin wannan dan uwa nasa na Allah to fa maimakon ya bude wa kansa kofar aljanna ya bude wa kansa kofar wuta ne ina fata an gane fa in fata alaihi ma fa in fata alaihi ma fi musahabatihi ma bi khairin in ya buɗe tsakaninsa da ɗan uwansa cikin wannan zamantakewa tasu da alheri wadama alaihi kuma ya dawwama akan alherin nan bai yadda shaidan ya shigo ya gurɓata tsakanin ba ila an mata alaiha zuwa har lokacin da suka mutu akan wannan yan uwantaka da ƙauna ta Allah to fataha ala nafsihi bi tilka suhbati baban min abwabil jannati to ya buɗe wa kansa a dalilin wannan yan uwantaka ta Allah ya buɗe kansa kofa daga cikin kofofin aljanna ai mun san dama rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ba wai haduwar ba yaya aka rabu yawa har zuwa mutuwa ya zama mutuwa ta dauki ɗaya daga cikin ku shikenan yan uwantaka ku ta yi riba shine sharadi qala maulana subhanahu wa ta'ala zai kafa maka hujja da ayar alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce al'akillau yau mai izin ba a zuhun libabin a zuhun illal muttaƙina al'akillau badaɗai jami'in alkhalil badaɗi abokan juna da badaɗan juna yau mai izin a wani lata alƙiyama ba a zuhun shashin su a zuhun abokin gaba ne libabin ga shashi illal muttaƙina sai masu tsoron Allah su ne wanda suka yi soyayya su dan Allah da yan'uwantaka ta Allah har suka mutu ba su bar wani shaidani ya bata tsakaninsu ba su kadai ne za ka ga yan'uwataka su ta dore har zuwa aljanna kamar da muka misalta a wancan dan uwa da yake neman a riskar da dan uwansa zuwa ga darajar sa madaukakiya amma duk wanda yan'uwataka su ba ta Allah ba ce to a ranar alkiyama fa sai dai a dinga tsine wa juna tunda Allah ya ce ba azuhu libadin aduwun shashin badadan nan abokin gaba ne ga shashi illal muttaqina ina fata an gane za ka ji wani shashi a taron banar samta ba'adu na bi ba'adu wa balagana a jalalari aljalta lana ƙalan na masuwakun khalidi ne fiya kuma amma a duniya kansu ɗaya tare suke haɗuwa suke cutar mutane ko tare suke haɗuwa suke sace dukiyar mutane ko tare suke haɗuwa suke zina da 'ya'yan mutane suna ƙaunar juna ta wannan hanya ta fasikanci ko tare suke haduwa a mashaya in ɗaya ba yi da kuɗi ma zai saya wa ɗayan suna ƙaunar juna saboda wannan hanyar ta haɗa su to fa iya duniya ne daga an je lahira fa ba abuhum li ba'din adu kowa zai dinga tsinewa kowa ai kai ne kake buga ni in bai yi yawa ka zai mu je in saya muku ɗayan zai ce a ai in ba ni da kuɗi ma kai ne kace wa mu zo zaka biya mana sai an yi wannan ana tsinewa juna a ranar tashin alkiyama illal muttaqina sai dai masu tsoron Allah waɗanda suka haɗu a hanyar Allah kuma suka rabu ba su bar shaidan ya ɓata tsakaninsu ba wa illa in ko mutum bai kiyaye waɗancan haƙoƙi na ƴan uwantaka ta Allah ba bi anna sha ala subati ma sharrun har ya bar wani sharri ya faru a wato a tsakaninsu game da wannan abokanta tasu ta Allah wanda ya zubi Allah ta'ala ma ne ce muna neman tsari wajen Allah ta'ala akan shigowar sharri tsakanin yan uwa na Allah in har suka bar sharri ya shiga tsakanin su ya bata tsakanin su to qada'uhuma wannan sharrin zai yanke su anillahi ta'ala gaban Allah ta'ala ba za su shiga cikin waccan falala ta yan wantaka ta Allah ba faqad fata ala nafsihi to wannan mutumin da ya bar sharri ya raba tsakaninsa da dan uwansa na Allah to ya bude wa kansa bi suhbati a dalilin wannan zamantakewa tasa ya bude wa kansa babon wata kofa min abwabin nari daga kofofin wuta shi ma mala ya kawo ayar alqur'ani qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala ala ala yadayhi al'aya hazu iyana mala ya tsaya tunda duk kun san alqur'ani ai wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا sai malam ya tsaya iya ala ilaihi kawai ka tuna ranar da azzalimi shine kafiri ya abdu zai yi cizo ala ilaihi ga hannayensa ciza yatsa hausa ma suna ta aiwa ya ciza yatsa yayi nadama kenan ranar da azzalimi zai ciza yatsa ya ƙulu yana cewa ya laita ni kai tona ya laita ni wa yau mai abuwa zalimu alada ya ƙulu ya laita ni takattu ma'a rasuli sabila yana cewa ina ma ittakattu na liƙi sabila tafarki na addini tafarkin zuwa aljanna ma'ar rasuli tare da manzan Allah ya laita ni kai tona lam attakin fulanin khalila ina ma da ballikiwa ne a matsayin badadi ba kaga khalidin da ake magana al-akillahu sai ya kira sunan abokin da ya bar da shi ina ma da ballikiwa ne a matsayin aboki ba laqad aballani an zikri ba da irja'ani wallahi hakika ya batar da ni gaban alqur'ani shine azzikir ba da irja'ani bayan alqur'ani ya zo min na gane gaskiya ne amma ya hana ni bin alqur'ani sai mala ya ce wahiyar ita wannan aya da muka istishhadi da ita wa in kanan nazalat fi sababin khasin ko da yake ta sauka a cikin wani dalili keɓantacce a zamanin manzon Allah sallama wani abokin wani dubnul mugira ne na manta sunan kafirin lokacin da manzon Allah yake karatun alqur'ani alqur'ani ya latsa zuciyarsa ya yanke shawara kawai zai zai iya musulunta ya gama shawara sai wani daga cikin abokanansu ya ji labari sai da ya samu badaɗinsa wani rubin mugira ya ce ka ji abokin kawana fa sai da yabi muhammadu shi ko wani da ɗan mugira ya tashi ya je same shi hali gida ya dinga masa maganganu saboda kansa aboki da aboki ballantana abokatar da an ce eh ta kai badaɗanta alkalilu ma kalilihi lam attakin kulalan khalilan ko bai gushe tare da shi ba yana ta zuka shi yana ta ɓata masa wannan abin da annabi yake faɗa sai da ya sa ya walwala wannan ƙuduri nasa na zuwa karɓar musulunci kuma suka mutu tare akan kafirci to shi ne Allah ke ba mu labari in an je lahira sai sun yi wannan da shi da wuri zubnul mugiran da ya hana shi musulunta to shi ne mala ya ce wahiya wa in kanan nazalar fi sababin kafin ita wannan aya ko da yake ta sauka a cikin wani dalili keɓantacce wa kissatin mashahura da kissa wace take mashahuriya duk malaman tafsiri sun san wannan ba saɓani ga dalilin waɗanda wannan aya ta sauka a gare su to amma duk da haka fa inna Allah ta'ala shi Allah ta'ala ko yubayyinuha yana bayyana wannan ayar fi zalika li ibadihi ga dukkan bayinsa ka gane al-ibratu bi umumin lafazi la bi khususi sabab ne malamin tafsiri eh ana izina ne da gamewar hukunci ba da ke bantaccen dalilin da yasa aka saukar da ayar ba duk da ayar ta sauka akan wasu mutane ne guda biyu a zamanin manzon Allah kafirai to amma Allah yana tanbihi ne dalilin kawo ayar yana tanbihi ne li ibadihi ga bayinsa muminai alal hadari abu sakiyayuwa mimman takadda su tuhu ko ga wanda abokantarsa take yanke ka anillahi ta'ala ga barin Allah ta'ala Allah yana maka gargadi ne an ce idan gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah in ge mu wanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa in wannan ya faru ga wasu abokanai a zamanin manzon Allah to kai Allah yana maka izina alal hazir abu sa kiyayuwa mimman takalla su batu anillahi ta'ala ga duk mutumin da abokanta da shi za ta yanke kan gabarin Allah ta'ala wa qad qala ibnu abbas radiyallahu anhu anhuma hakika sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kala musu yadda ya ce wa hal yafsudu an-nas inna an-nas ba abin da yake bata mutane sai mutane shayadinul insin nas sun fi shayadinul jinni sun fi rundunar iblis sharri da kuma bata mutane haka ibn abbas ya ce wa hal yafsudu an-nas illa an-nas ba abin da yake bata mutane sai mutane da za a bar mutum shi kadai ai masa wa'azi to da zai musulunta ko kuma zai shirya to amma zamansa da mutanen banza shine yake bata shi ko an masa wa'azi ta ce kai kyale su malaman nan su ma ba haka suke ba falfasadu bi suba bacin halayen mutanen kirki a dalilin abokantuwa da mutanen banza mutawakin wannan mai afkuwa ne an saba ganin wannan kama anna sala kamar yanda kuma kyautatawar hali a dalilin zama da mutanen kirki mutawakin shi ma mai afkuwa ne da yawa an gani baya bukatar hujja ko dalili da yawa mutumin kirki ya zama mutumin banza a dalilin zama da mutanen banza da yawa mutumin banza ya zama mutumin kirki a dalilin zama da mutanen kirki a ko hadisin mutumin nan da ya kana mutum 99 a zamanin bari isra'ila ya yi nadama ya je wajen malami yana neman hanyar da zai tuba ya ce tab ni ba zai yanzu mutum ɗaya ma an ka kashe wa Allah bawansa guda ɗaya ma ina za ka ga rahama bala suna kashe rai ɗaya ɗaya har 99 shi ma ya kashe shi ya cika ɗari da shi nadama kuma ta ƙara abkuwa yana neman tuba dai aka kai ya yi tambaya yanzu wani malami ne babba a ƙasar da aka ce sai wani ce a ban da wannan don ya san ya gama da shi aka ce sosai dai ka je ka je gari kaza akwai wani da ya je wajen wancan malamin da ya ce a wa yake shiga tsakanin ba da ubangijinsa ai ko mutum dubu ka kashe shi Allah ba ruwansa inda ya sharaɗi ne kawai yawwa ka yi nadama ka yi niyyar tuba ka tuba kuma ka yi niyyar ba za ka tsala ba shi kenan Allah zai karɓe ka to a ƙarshe da ya karɓi musulunci me ya kai masa wannan malamu ya ce to ka ga garin nan naku gari ne na mutanen banza kai kuma yanzu kan musulun to zuciyarka bata gama warwarewa ba in ka zauna a wannan gari cikin mutanen banza to za ka koma gidan jiya shawarar da zan baka kaurace wannan garin ka je gari kaza gari ne da ciki yake da mutanen kirki masu bautawa Allah ba haka aka yi ba ya kama hanya ya bar wannan garin da ya je can ba mutuwa tan ajali ya zo masa ko har Allah ya turo mala'iku mala'ikun rahama da azaba suna jayayya mala'ikun rahama sun ce nasu ne ai ya tuba Allah ya kalbe shi kuma ya yi hijira ya kaurace wa garin fasikancin su kuma mala'iku azaba suka ce namu ne ai tun da ya tuba bai taba aikata alheri ba kuma bai je garin mutanen kirkin sai Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya musu kuce yace kisu ma baina huma ku kiyasta nisan da yake tsakanin inda suka baro inda ya baro da inda zai je a auna ina ne yafi kusa inda yafi kusa to nasu ne da aka auna aka ga kirjin daga cibiyarsa zuwa kirjinsa ya fada inda yake nufin zuwa kafafuwansa kuma sun fada yayin da ya baro aka ce to ai tun da ciki da zuciya da kai da baki sun fada can kawai na mutanen rahama ne sai mala'iku rahama suka dauke to muhallu shahidi shine malamin nan cewa ya kaura cewa garin fasikan nan saboda zama a cikin su zai mai da shi ruwa saboda haka falfasadu bi suhuwa mutawakkiun kama anna salaha shi ma mutawakkiun wa ma hada sabiluhu to alhamdulillah sai mu kwana nan alhamdulillah